إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار فيا أيها المسلمون إن من واجب ديني معلق على أنق الآباء وسيكونون مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى بلا شك متابعة تعليم أبنائهم الإسلام وحرصهم عليه وجذب انتباههم بملازمته يدا بيد قدما بقدم مع إرشادهم عليه بأنه أصل الدين والعبادة والحياة بأنه أصل الدين والعبادة والحياة والسعادة في الدنيا والآخرة عباد الله إن متابعة تعليم أبنائنا وخاصة القرآن الكريم ليس متابعة عادية أو أشواعية كما يعتقدها جل الآباء إنما هو أمر إلهي لدني الذي يجب حفظه قبل كل شيء فها هو محمد صلى الله عليه وسلم مما لا شك أنه أفضل خلق لم يشهدها العالم إلى أن يرث الأرض ومن عليها فخذه كقدوة في كل شيء عباد الله إن من أمور التي بدأ الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام القراءة وهذه القراءة ليست قراءة عادية للكتب الدنيا أو القراءة التي نتعلمها في المدارس الحكومية بعدة لغات العالم بل إنما هي قراءة القرآن الكريم ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جاءه الملك فقال اقرأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا, ما أنا بقارئ فأخذني الثانية وغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني ثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فمن هنا بدأت القصة فمن هنا بدأت القصة قراءة القرآن الكريم وتعليمه عباد الله فإن في هذه القصة أو فإن في هذه الأثر درس وعبر التي يجب على الآباء الانتباه به وحفظه ويجعلونه نقطة الأولى في بناء تربية أبنائهم أن الإنسان لا يكون إنسانا كاملا إلا عن طريق العلم الذي له علاقة مباشرة بسم الله تبارك وتعالى الذي يجعل الإنسان متواضعا بربه وعدم ذلك سيكون نقص عليه وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku uwa musulmi bayan dukkan godiya su tabbata ga Allah maɗaukaki mai girma mu sani cewa lalle tsoron Allah shine tsira sannan kuma shine samun rayuwa mai daɗi aka san haka kuma shine taɓewa sannan kuma shine sababin samun rayuwa ta kunci da hasara lalle ne mu sani cewa ya kuyan uwa musulmi yana cikin abin da yake wajibi ne a addinance wanda yake rataye a wuyan uwaye wanda suke da ‘ya'ya wanda suka ahe ‘ya'ya sannan kuma su abin tambaya ne gaban Allah maɗaukakin sarki mai girma cewa sai ya tambaye su ba tare da shakka akan hakanan ba ba tare da kwankwanto akan hakanan ba wannan wajibin na addini ba komi ba ne shine bibiyar karatun ɗiyanmu na addinin musulunci sannan da kwadaitar da su akan wannan karatun na addinin musulunci sannan da jan hankalinsu da cewa dole sai sun yi wannan karatun sannan kuma da lizimtar karatun hannu da hannu ƙahwa da ƙahwa sannan kuma tare da yi masu wa'azi akan cewa lalle wannan karatun na addinin musulunci musamman karatu na alƙur'ani mai girma shi kaɗai cewa shi ne asalin addinin da muke yi sannan kuma shi ne asalin ibadar da muke yi sannan kuma shi ne asalin rayuwai sannan kuma cewa wannan karatun alƙur'ani shi ne asalin samun rayuwa mai daɗi a nan gidan duniya sannan kuma shi ne asalin samun rayuwa mai daɗi a lahira wannan wajibi ne akan kowane uba wanda ya san yana da ɗiya cewa sai ya wa'azantar da su akan cewa karatun alkur'ani karatu ne wanda yake buƙatar duka wannan abubuwan ya ku uwa musulmi mu sani cewa idan an ce bibiyar karatun 'ya'yanmu musamman karatun alkur'ani mai girma musamman a wannan lokaci na hutu to ba wai an ce bibiyar karatu ne ba bibiya irin wadda muka saba a al'adance yaro ya tahi makaranta ko bai tahi ba yaro idan ya tahi makaranta ya yi karatun ko bai yi karatun ba sannan yaron yana zuwa makarantar ma ko bai zuwa ba irin wannan bibiyar ba ce a'a bibiyar ita ce ka sani cewa ɗan naka ka hauda shi ne akan hanyar da zai san cewa wannan alƙur'anin mai girma shine farkon abin da ya kamata ya karanta a rayuwar shi kahin ya karanci komi koko baka hauda shi ba kenan idan mun ce bibiyar karatun ɗanka na alƙur'ani mai girma ba muna nihin ba idan ka kai shi makaranta shi kenan ka sake shi a shekara goma ba za ka koma makaranta ba ka bibiyi cewa karatun yake ko ba karatun yake ba sannan idan mun ce bibiyar karatun 'ya'yanmu na alkur'ani mai girma ba wai irin bibiya ta na ga dama ba in an ce ma zo ka shi ga abin da ɗanka bai yi a karatun ba za ka tai ba to ba irin wannan bibiyar ba muke ne galibin mutane idan aka ce bibiyar karatu akwai wanda yana ganin bayan na kai shi idan wata yana ba da kuɗi na gama da bibiyar karatun ɗana ban sani ba karatun ɗana ya yi bai yi ba wace sura yake bai sani ba a'a ba irin wannan bibiyar ba kamar yadda kake ganin uwaye da dama suna bibiyar karatun boko na 'ya'yansu gwada gwayan da idan bai shi ba kai ke iya kama ya ka kai a wannan ekwal idan ya zama yi wannan karatun ko kuma idan kuɗi ne ake bukata na sayan wani littafi idan ana bukata haka kake ɗoka suka bada wato dan je wannan karatun na bokon kai ko ma menene equal ta bukata uba in bai da habbashi yake ci yake badawa ba dan komi ba sai dan saboda mi sai dan saboda bibiyar karatun dan shi da yake yi to bibiyar da muke son kowane yama karatun dan shi a tsawon wannan wata hudun irin wannan bibiyar ce muke so ne wato ma'ana bibiyar keke da keke kasancewa wai ɗan nan naka yana wannan karatun na alkur'ani ko bai saboda shine abin da yake wajibi a kanka kuma shine abin da dole yake a kanka idan ba haka nan ba a ranar lahira za ku zamanto cewa da kai da ɗanka abin zargin juna ne a gaban Allah maɗaukakin sarki mai girma amma dai akan ekwal ko a gaban Allah maɗaukakin suna sarki ba za ku zama abin zargin suna ba da kai da ɗanka wannan kowa ya san shi don shi yasa yana cikin abin da ke wajibi a addini ka bibi karatun ɗanka na alkur'ani mai girma ya ku yan uwa musulmi mu diba mu gani manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi ne wanda duniya gaba ɗaya ta shaida cewa ba a yi halitta ba wadda ta kai halittar manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba a yi mutum ba wanda ya kai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba a yi mutum ba wanda zai cewa yana da wata cikakkar kamala irin ta manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mai girma ba ba ce sai an kira ya da mahaukaci ba ba ce sai an kira ya da bai san abin da yake ba ba ce sai an kira ya ba wannan gara ne mai busarwa ba dai shine abin biyan mu ba manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi to mu sani cewa shi bibiyar karatu na addini musamman na alkur'ani na 'ya'yanmu umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki mai girma zuwa duniya a'a ba umarni ba ne na malam ba umarni ba ne na malamai ba umarni ba ne na uwaye a'a umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki mai girma wanda ya sabko shi kuma ya kwaro daga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mai girma wanda shine abin biyanmu wanda shine abin tunkahonmu wanda shine wanda ya zo da abin da muke yi kinan don haka ya koyan uwa musulmi idan muna son mu tsira a rayuwa idan muna son mu yi rayuwa ingantatta to ka ɗauki manzan Allah shine madubinka to za ka ga komi ya tahi daidai ya koyan uwa musulmi mu sani cewa yana daga cikin manya-manyan al'amurra wanda aka fara ma manzan Allah wahayi da su cewa wannan abubuwan ɗa'uku. To daga cikin abubuwan ɗa'uku akwai cewa ya yi karatu. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya mai wannan wahayin ne ta hanyar mala'ika Jibril. ya ce ma manza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi karatu da ya ce ya karatu muna tunanin irin karatu wanga wanda muke yi na littattafan duniya a'a ba wannan karatun ba ne mala'ika jibril ya ce ma manzo Allah yi sannan a tunaninmu karatun da mala'ika jibril ya ce manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi irin karatu ne wanga wanda muke zuwa a ekwal muna koyo na yare ko na turanci ko na ingilishi ko na larabci ko na abin da ya kama da haka nan irin wannan karatun ne mala'ika jibril ya ce ma manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta a ba irin shi bane karatun da mala'ika jibril ya ce manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya karanta shine karatun alƙur'ani mai girma kai ma shine karatun da yake cilas gare ka idan ɗanka ya fara magana ka yi ƙoƙarin sa shi wannan karatun ba ka yi ƙoƙarin tunanin ya cike shekara hudu ba ka kai jarra ya fara karatun turanci a ga karatun da Allah maɗaukakin sarki da ya aiko mala'ika Jibril ya ce manzan Allah fara. Dama manzan Allah shi ne abin kwaikwayonmu, to kai ma ka kwaikwaya daga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi in kana son ka zama na lahiya. Shi yasa hadisi ingantacce wanda ya shahara ya tabbata a cikin sahihul Bukhari, hadisin ummu na Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa, abinda aka harama manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wahayi a kan shi shi ne ɗaya daga cikinsu na ukun shi ne cewa ya yi karatu lokacin da mala'ika jibril ya zo manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a gare hira sai ya ce ma manzan Allah ya karatu sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce shi ba makaranci ne ba wato bai iya karatu ba sai mala'ika jibril ya kama manzan Allah ya matse har sai da manzan Allah ya sha wahala kana ganin alamun wahala cewa ga idan shi ko kuma ga jikin shi ya sha wahala sannan ya sake shi sannan ya sake ce mashi karanta karo na biyu manzan Allah ya ce shi ba makaranci ne ba bai iya karatu ba mala'ika jibril ya sake matsa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi har sai da ya sake shan wahala sannan ya sake shi sannan mala'ika jibril ya dawo karo na uku yake cewa karanta manzan Allah ya ce ni ba makaranci ne ba ban iya karatu ba sannan mala'ika jibril a karo na uku ya sake matsa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi har sai da ya sha wahala irin ya kai ƙarshen wahala sannan a karo na uku mala'ika jibril ya ce mashi ikara bismi rabbikal lazi khalaq ya ce ka karanta da sunan ubangijinka wanda ya yi halitta har zuwa aya ta biyar aya ta bi ya ce khalaqal insana min alaq ya ce allah ya halici mutum ne daga gudan jini allazi allama bil kalam shine wanda ya sanar ta hanyar alƙalami allama insana malam ya alam sannan kuma shine wanda ya sanar da ɗan adam abinda bai sani ba kinan wannan ayoyin ɗabiyar ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم haka ya karanta su ya ce ma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta kenan da haka ya kuyan uwa musulmi shi karatun alkur'ani ga inda ya faru daga manzan Allah ya faru daga abin kwaikwayon mai ya faru kuma a cikin karatun yadda ya taho akwai darasi sannan kuma akwai hikima a ciki sabilin menene mala'ika jibril ya matsi manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi har manzan Allah ya wahala sabilin karatun alkur'ani mai girma ko tunan ma darasin da ke da kwai a cikin shi ya dace idan ɗanka ka kai makaranta ta alkur'ani idan aka sa ya karatu bai ba a bashi kashi haka mala'ika jibril ya yi ya masu manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi amma galibinmu da sunan musuluncin ba inda za ka ga mutum yana zare-zare sai in a makaranta ne aka bige ɗanshi amma in a yakwal ne aka bige ɗanshi proje ta bige banza kina yana da kyawu ka sani cewa idan ka kai ɗanka karatun alkur'ani sai an ba shi kashi kuma wannan kashin don ya gyara shi ne ba don ba a san shi ba sannan darasin da ke ciki mu sani cewa mutum ba zai taba zama cikakken mutum ba mutum ba zai taba zama mutum da za a mura shi ba sannan mutum ba zai taba zama mutum ba har sai ya zamanto cewa idan za ka gina ɗanka abinda kake bukata na harko ɗan ba da kake bukata na harko a ce ka kula da karatun shi na alkur'ani mai girma sama da duk wani karatu da zai yi duniya shi yasa a ƙarƙashin wannan ayan malaman tafsiri suke cewa mutum ba zai taɓa cika cikakken mutum ba ba ce sai ta hanyar ilimi ba wanda aka cakuɗa sunan shi da sunan Allah maɗaukakin sarki mai girma kuma wannan ilimin ilimi guda ne shine dai ilimi wanga na alƙur'ani mai girma wanda kusan kaso 99 na cikin musulmi duka an huntar da wannan karatun babu wani ɓoye-ɓoye yanda muke fifita karatunsa na ekwal ba haka muke fifita karatunsa ba na mi na alkur'ani mai girma yanzu shine lokacin yin karatunsa na alkur'ani mai girma amma dai kuma shine lokacin da baka gane cewa yara suna ta haya makaranta saboda ci me yasa a koda yaushe kana ganin yara a cikin unguwa suna wasa lokacin da suke so lokacin kuma da ake ekwal baka ganin yara kinan dan haka kowa ya sani cewa wai bibiyar karatun ɗanka na alkur'ani mai girma zuwa makaranta shine wajibinka ba wai wancan karatun ba kenan ka fara da wajibi idan ya so sai ka tai wanda yake nafila wanda ba wanda ya hana ka kuma wanda babu wanda ya haramta maka shi amma idan dai baka kula da wanga wajibin baku to har yanzu akwai sauran rina a kaba shi yasa malaman tafsiri sai suke cewa duk mutum in yana so ya zama cikakken mutum to sai ya zamanto karatun da yake akwai suna Allah maɗaukakin sarki mai girma ko kuma a cikin karatun akwai alaƙa ta kai tsaye da Allah maɗaukakin sarki mai girma idan kuma ba haka ba to ka sani cewa ba za a samu wannan mutumin a cike ba saboda karatun Allah maɗaukakin sarki mai girma shine yake sa mutum ya zama mai ƙasƙantar da kanshi sannan kuma shi ne ke sa mutum ya zama mai kaskantar da kanshi a gaban ubangijin shi shi yasa so da dama duk wanda ya fintinkau a karatun duniya za ka ga cewa har a cikin al'umma bai nuna kaskantar da kanshi a kan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya mashi yana nuna sama da kowa ne amma kuma idan karatun alkur'ani mai girma ne malami ne an san ya cika malami za a ce mai malami ya ce bai yarda ba shi malami ne saboda mai karatun alkur'ani mai girma yake koya maka yana koya maka kaskantar da kanka ne kuma da ka yi mu'amala da kowa a matsayin shi na ɗan adam wanda Allah maɗaukakin sarki mai girma ya bashi shi yasa galibi ɗayan namu idan sun yi ekwal ɗin za ka gani ka ce a yi haka a ƙiyan haka amma galibi wanda suka yi makaranta zalla wallahi sun yi biyayya ga uwayensa ɗari bisa ɗari sama da wanda suka yi wancan karatun mai tsawo abu ne wanda yake ga hili kowa ya sani to ba komi ya kawo wannan matsalar ba sai dan an bar abin da yake wajibi ga abin da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fara da shi dan haka mu ma idan muna son mu gani da kyau mu ma da wannan za mu farawa sai mu gani da kyau wannan lokaci shine lokacin da za ka bibiyar karatun ɗanka wato shine lokacin hutu mai tsawo har na wata hudu wanda ake yi idan ka bibiyar karatun ɗanka a wannan lokacin wallahi allah maɗaukakin sarki kaɗai ya san mi zai samu sannan kuma tabi'a ta kirki wadda zai samu a wannan karatun har in ka bi shi tsakaninka da allah ba ka bi shi ba bi na gargajiya ba ka bi shi ba bi na al'ada kenan don haka ka sani wajibi ne a kanka idan ba ka yi ba Allah maɗaukakin sarki mai girma zai tsaida kai tambaye ka ranar da ba mai shigan maka kuma ranar da kowa ta kan shi yake har shi ma ɗan naka wanda ka aihuwa kake ganin kamar takura mai ne za kai in ka tura mai in ka tura a makaranta shi ma a wannan lokacin ta kan shi yake idan kuma ka yi iyayenka bai ba to Allah maɗaukakin sarki mai girma ba zai tambaye ka ba amma ko idan ka saki hannuwa biyu Allah maɗaukakin sarki ya san ka saki ya san abin da ke ranka ya san abin da zai faruwa yau ya san abin da zai faruwa gobe kai babu abin da yake faruwa a rayuwa ba ce Allah maɗaukakin sarki mai girma ba ya san zai faru abin da muka waɗa na daidai Allah ya ba mu lade shi kuskure ko tuntuɓe halishi wanda muka yi Allah ya yi mu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon yin aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ba mu ikon ƙaurace mata Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وامن حوزه الدين يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح احوالنا واصلح احوال حكامنا اللهم اصلح شباب المسلمين والمسلمات رب يسر لنا ولا تعسر علينا رب يسر لنا ولا تؤسر علينا رب يسر لنا ولا تؤسر علينا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله